إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a 27 ga wata na rajab hijira shekara 447 wanda ya dace da 16 ga watan harko 2026 kahin alarama ya zo akwai yan tambayoyi kayan tambayoyi akwai faɗakarwa sati da ya gabata mun yi bayani akan masala ta tsare wuri muna nema a ba 'yan agaji haɗin kai abu ne na tsari kuma mazamantun masu tsari wannan masala yan uwa wani ɗan uwa ya same ni daga baya yake cewa an kama shi labarin ungo an kama labarin ungo su ne a can har fada aka yi a juma'a watan da ta wuce yan uwa takaice wasu alace da tana zuwa tana zawa amma muna so mu yi bayani me hukuntun abin a shari'a nan wurin ba da misali ne aka ce markas ahalu suna da jama'a tushe ne ke na kamata mu ba da misali mai kyau a wannan littafin da yake hannuna iya da suna musu'ata manahi shari'iyya sahihi sunnatu annabawiyya littafi ne musu'a ce mai cikin encyclopedia duk abin da ya shahi abin da Allah ya hana ko annabi ya hana na shari'a ta hana aka tattara kuma na sunna ingantatta Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali shi ya ɗaya cikin majalan Albani shi ya gama littafi a wannan wuri ya yi babi na musamman kan wannan mas'ala mu shirwara da kyau don mu tashi akan sanin hukumcin abu ya babe cewa babu nayi an itsanar rajulu makanifin masajid baban hana mutum ya rike wuri guda a masallaci ita kullum anan yake me hujjar wannan ya mashurara يتي عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير يعني في المسجد عبد الرحمن بن شبل كي شوى من زانا صلى الله عليه وسلم يا هنا ƙoto irin ƙoton hankaka kina a wurin sallah yana ta gab gab gab ba nutsuwa wafitarashin sabu'u ya hana mutum ya shirmo da damtsan shi a ƙasa ba ta da ya ɗauke ba irin zakoki ko dabbobi suke yi wa an yi tunan rajulu makan na omkam da mutum ya rike wuri guda a masallaci rike wuri guda wurin zama guda kamar yi tunan bai kamar yadda raƙumi al'adar raƙumi ce din da ya saba rukushin ya zo ya zama a nan kamar yadda kenan kakka yin na raƙumi kullum ka zo ka yi wannan wurin gaba ɗaya sai yake cewa hita ma'ana ya ani fil masjid ma'ana rike wurin da aka yi magana sai ke cewa min fiqhil bab abinda zamu fa'inta a wannan babi na hana zama wuri guda a masallaci قال جمال الدين القاسمي في سلال المساجد صفحة 185 wa 186 ya ce jimalin ƙadin ƙasimi cikin littafi da na musamman na gyara kurakurai da suke wakana cikin masallatayya sai yake bayani yake cewa ya hauyi ba'adun mulazimi da jama'at makanan makasusan aw nahiyatan min almasjid imaman imma wara al-imam aw janib al-minbar aw amamahu aw tarf ha'idihi al-yamin aw shimal aw sufta fi akhirih yace me ma'ana wannan magana mutum ya nihi wani wuri cikin masu yawan zawa masallaci masu yawan sallah masallaci masu jama'a bata barin suna yawan sawa sallah mutum ya rike wani wuri na musamman ko wani bangare a masallaci in ma ce kullum bayan liman ko bangaren liman ko kusan mimbari ko bayan mimbari ko katanga ta yamma ko katanga ta kusum ka rike wuri guda بحيث لا يلد له التعبد ولا الإقامة إلا بها تين ده هم يسابع بيجن دادي أما أنا بيسلي كويس من عبادة وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتناهى له عنها تسوديوا إن يقول يا رجاء شهور زين ماما يدم برشي يقوسا يباشي ونور النش لأنها مهتكرة أو يدعك دوما ونور يا زمناشي لكل شيء سابع معنا aw yadhhabu anha mughdiban ko ko zai bar wurin iya mai hushi wani ya ci wurin shi aw mutahawqilan aw mustarji'an ko zahara la hawla wa illa billah hawla an ga yake la hawla wa illa billah ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dai na sai wannan wurin yace waqad yufaji'ul makit biha bi annaha maqamahu min kaza wa kaza sana amma zai ce maka wannan wurin shekara kaza din kullun ne kaza kaza kaza mana shekara ta kaza kaza kullun yau kai kaza mana wanda zai maka ga maka nan waqad yasta'inu bi ashkalihi min jahalatil mutanassikin ala ayyuqam minha amma za samu wani irin shi wanda daga cikin masu jahilta ibada jahilan masu masu ibada Allah jahilan masu bauta za ka wani mazai cikin wannan gaskiya wannan ba shi da wurin shi ne amma zai karamin mai agaji ba shi wurin shi ne ne saba zama dan gusa gaban shi yace ila ghairi zalik min durubil jahalat da dai wani ababa irin wannan na abubuwan na jahilci da ya mamaye al'umma allati ubtil ubtila bi akatar masajid wannan jahilcin an zarabi da yawa muhiyo masallataya suna kumshi da wannan jahilcin na rike wuri yace wala yakhfa anna mahabbata makan bil masjid ala shidda tansha min al jahl aw riya aw sum'a yace ba abin da yake boyuwa fa san rike wuri guda a masallaci kadai iya bugowa imma daga jahilci ko daga riya ko san a hudi daga nake tasawa yace wa anna yuqal illa la yusalli illa fil makan al fulani shi kullun anaka salla ko sai anaka sanji ko ya ganshi anaka sanji yace aw annahu min ahli as-saf al-akwati kullun su san warko kullun hasan warko yake mimma yahbatu al-amal wani abin ku iya bata mutun aiki shi mulahazatu wa muhabbatu na'uz billah lazimtar wannan aiki to zai bata mutun aiki Allah raba mutsaji Allah kada mu bata aiki yace wahab anna hadha almutawattin lam yakza qadara shi ba haka kini ba na budun ba muka iya kaza qadara shi mai zaman ba haka bai ni dole mun bai ni riye bai ni komi qadara ba haka bai kini shi mai zaman iya ba haka kini ba to fala aqall bi annahu yafqidu laddat alibadati bi kathrat alilf wal hirs ala hadha almakan aqall koda ba haka ba kake ni rike wuri guda kullun a masallaci zaka rasa dadin ibada wadda kai in ba a nan ba kai baka jin daɗin ta bi haita la yad'u ila masjid la mawdi kuma kullun kai abin da kai ranka samun wannan wuri yace wa qad warada nahyu an zalik alhali wannan bayanin da yake yace alhali hani ya zo akan wannan magana فيما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقرة الغراب وأن يؤذن الرجل في المكان بالمسجد كما يؤذن البعير دوما أنا مثلا يا هنا ƙoto irin ƙoto na hankaka kuma ya hana mutum ya rike wuri guda a masallaci kamar yadda raƙu muke yi ya ce wafi shanar ƙina yi ka rahau da gairar imam mudawamatu wani maudu'in minu la yusalli illa fi an ƙi in dai ba liman ba shi kaɗai ke da wuri a masallaci an ƙi mutum ya dawoma wuri guda zai ka salla a masallaci يجي وفي فتح القدير نقل عن النهاية للحلواني أنه يكره أن يتخذ في المسجد مكانا معينا يجي أنكي متن يريكي وري أمسلاتي وري قدا يسلي فيه أنهم كل شيء نسلا لأن العبادة تسير له طبعا فيه ما بيزم ده كمان سابون كنا بيزم كمان جكيما بيسام منزوا يجي وتسقل في غيره يبرون نورن هي سامدلا هي جنبجين ده تنبع نبيه yace wal ibadatu idza sarat tab'an fasabiluhu at-tark in aka waye gari ibada ta koma dabi'a wata ma za a barta shi sa annabi han azumin kullum yace tarajjam ibn khuzaimah fi sahih ibn khuzaimah cikin hadisin shi asan sahih ibn khuzaimah kamar imam bukhari ko imam abu dawud shi ma ya litayi sahih shi ibn khuzaimah ya a cikin sahihin litayin shi ya yi tarjama kalkashin wannan hadisi wannan ruwaya ya ce ƙa'ilan ya ce babu nahayi an ɗanin rajulu makanu filmin masjid an hana mutum ya rike wuri guda a masallaci wa fi hada a cikin wannan masala ma dalla ala annal masajida liman sabaka ilai domin masallaci na wanda ya fara zuwa ne laysa ahadun ahab bi mawdi min masjid min gairi babu wani wani wanda yayi wani dacewa da wani wuri a masallaci wanda ya fara zawa na shi ne yace qala Allahu azza wa jal wa anna al masajida lillah yace abu bi za a toge wanda ba su da wuri suke rike masallaci yace zamanto imamu ne shike da wuri ko kuwa alqura maharatan qur'ani da annabi ya karu wa annabi ya ce lelin mukum alamun nuha ko annabi ya ce su zo kusa na kiran in ma dan ta dawo liman abu ne zanta qurra ba dan ma wani kowa ne zama ta qurra su wannan ana musu wuri a bayan liman ko a masallaci wannan shine bayan dai a takaice kun ga kenan akan haka tunda sunna muke mi sunna duk bayan da muka yi bayan da muka yi satin da wuce ba mu akan sunna mi ne akan ka'ida cewa an yi wa'azi an waɗi a hudu ba an waɗi a wa'azi a hada mutane suna yi shi muka ce ‘yan agaji wanda ya zo ya yi huda mutumin bai zo ba ɗan agaji su ɗauki tafin na biyu shi ma wanda yake wannan buƙatar ko ka zo da wuri ka rika canzawa wata ran a dama wata ran a hagu wata tsakiya ko a sahun gaban gudun wannan shiga wannan hannun da annabi da mai ko kana zuwa da wuri ka rika canza wuri shi zaki da sunna kada da wuri guda kullun daban liman haka yace ko kullun hakokin liman ko kullun munbari ko ba munbari kai ma ka rika canza wuri ko kul ko kaje fara zawwa wannan shine sunna Allah taimake mu da bin sunna sai tambayoyi ta farko yake cewa a mas'ala wanda yake bin liman mijalisun istira zama da ake yi raka'a ta ɗaya ko a ta uku in za ta hudu to ya za a yi in limamin ka bai yi ba ka yi yan wani masala ina ga sati da ya gabata a radiyo amfani mai magana wasu limammai sukan tashi daga sujada da kabbara ya su zamna wasu mamu ya su meke balle wanda yake waje bai isa da lima a ina yake gudun wannan dan iyawa kana wuri da yawa duk liman min kabara ta so daga sujada an samu nurudin ko ina ne cikin na bayanin fatawa wadda ne nutsuwa da ita ta zama daidai a wajen fahimta da nai fatawa ta usaimi haka bin baz haka ruhaili haka imam khattabi ya kama gana wani cewa limami wanda yake bin wanda yake ma'ana wanda yake limami ne suka ce mamu yana iya yi ko ya taso da sujada tunda shi baba yana baki ya taso da kabbara shi daga baya miƙe ba kabbara ko ku in zai miƙe yayi kabbara amma muliman gudun shiga wannan rudu wanda mamu za su shiga ko wanda suke waje ko ba dan wannan balle da a cikin duhu ake balle da ke ma ba garin da mai gaba daya liman kaga baka gane liman a ina yake tun daga kabbara ka dace ya kabbara zana kai kai yau kana tsaye ne sun tashi shi ba shi kuma kabbara guda ce gudun haka sai abin da yi ga wanda yake limanci in zai tashi daga mai magana mai jasi isara in zai taso daga su isara kai ya kabbara sai in zai miƙi kenan ya dago daga sujada babu kabbara in zai mai tsaye ka bara shi zai zo daidai da ba rufu a cikin mamu kenan an ga canjin biyu in dai ka tabbata abin a sunna misali yanzu kana bina bagana na bagana tun da ban ne zan mai iya kai magana na ko bai ba kenan kai ma mu kana iya yi tun ba sani ba ya ko bai ba ni misali ina yi amma ban ka ba zan mai iya kai baka bagana ba kenan na kan a takaice abin da yayi da liman in zai sai istira in zai meke kabara ba ita ita duka sujuda ta suba kabara in zai meke kabara guda shi yahi a fatawa to usaimin bin ba haka ruhaili cikin malamin almajin albani rahimahullah Allah ya gafarta musu wannan shine wannan fatawa kan misalin sai yake sati da mai bayani sati da ya gabata kan wannan addu'a da muka ci annabi sallallahu ya wa sahabi bayani akan addu'a mai lafazi guda hudu mun ce akwai ruwaya mai lafazi biyar cikin sai muslim ta Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni ko Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni mukai yace amma akwai ruwaya karin wahdini an ka ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan ruwaya mun yi bayani akan cewa asalin ruwaya cikin sai musulun bai kayyade mata wuri ba ta rasulullah ka san da yin sallah ma as'alu idza as'alu bi rabbi allimni yasu ka ya rasulullah ka sanar da ni addu'a zan zarki ubangiji bai ce sallah ba shi ruwaya musulun ba magana sallah kurin cewa addu'a da zan zarki Allah mai zan yi zan zarki Allah mai zan yi kenan ba ba hay a sallah ba kana iyanta dukkan wajen addu'a ka haka a sallar a sujada ko a wurin tahiyya haka ta zo lafazin ya zo annabi yana wannan addu'a tsakanin sujada guda biyu kana eh a nan kuma a sujada kana ko a cikin sujada ko ban ta kana yi Allah tamke mu sai wani ke cewa wani ya ce mishi suratul kahf a ranar juma'a ita kadai ake karantawa a cikin qur'ani ba a wani abu sai wa annabi salati a wannan juma'a wannan magana ba gaskiya bace abin da yake maganar cewa ya an ka akwai ruwaya ta fadala karanta suratul kahf wanda kan za a haska mishi zuwa sati guda ko gobe kiyama to wannan fadala ce ta kan suratul kahf kadai ba a ce ba ba a karanta wata sura sai ita illa na wani ɗan cikin malamai da aziya mun tambaya daga wani gari ya ji wani yayi maganar Abu Ishaq al-Huwaini ya raunana ruwaya ta suratul kahf ranar juma'a eh abinda yake shubha mutum bai gane ba din bisa ba shi ayansa bane ba Abu Saqal Huwaini iya magana ne kan isnadin ruwayar da ta kawo karanta kafa a wurin juma'a sai ke cewa isnadin marfu'i bi inganta ba amma ba iya magana ba kan ingancin karanta surar wurin juma'a a'a dan yayi bayani yace shi albani albani shi albani ya inganta ta isnadin har sai ya inganta shi na magana marfu'i marfu'i ya ya inganta to shi ba sa musan abu saka wani ba in karin karanta tabi sai ya ce wannan isnadi maqufi ya inganta amma marfu'an ne hukuman yace akwai wannan cikin ilmin hadisi hadisi zai zo maqufi me maqufi abin sahabi hodi yace ko da sahabi ya hodi tun da ya inganta amma wuri ne wanda sahabbai magana fadala ba a hudunta da ra'ayi ba hadi kan fadala kenan tun da wani abin ya zo yace ko da maqufi ne a hukumce marfu'i ne kenan karanta kafi ya inganta tabbata ga shakka kan shi sai kada wai iya magana idan kana sallah in ka taso daga sujada ka kaɗe hannu da ƙasa a ƙasa da ƙasa a ɗan ƙasa ta kaga wani aku aiki da yawa don ta suka da kaɗe hannunka ta jela ba san hujja kan gaskiya lawa alam ya bincika ba san magana kan shi ba sai magana iya da mata hudu iya da wadata yanzu kuma abin ya yi tauri yaya zai saki uku ya rike ɗaya ko kuwa to wani tambaya ce tambaya ce lokacin da za ka yi hudun waka tambaya abin da ya sa ka yi hudu kuma rike ɗaya shi zai sa ka yau kakan shawara ya kama kan shawara abin da sa halin da ya sa ka yi hudu kuma rike da zaka zaka wannan kai kai kowa sanin halinka Allahu alam bana baka shawara ka saki matanka eh dawa sai cewa a tahiya ta harko ana ma annabi salati ko ba ayi iya cikin karatun da muka yi a sati a ran laraba a talata na fiƙin sunna kan mas'alar yin wa annabi salati a tahiyar farko mun bayan dalla cewa wajibi ne wa annabi salati a dukkan tahiya ra'ayi ne na wasu malaman ke ga cewa a ta ƙarshe za a yi kamar ibn hatam rahimahullah cikin cikin almuhalla yana cewa babu ruwaya daga manzala ko sahabi wadda ta kayyade salati he a tahiyya ta biyu ce duk wanda ga mata ra'ayin shi ne shi ma zai mata yawa annabi kariya ce kurin shi kariya ta kurin babu inda annabi magana dan haka kurin dukkan tahiyya kan da mamu shafi ke tare mawalla dukkan tahiyya abinda ake a tahurko a ta biyu za a tahurko abu ɗaya annabi kayyade addu'a ta neman tsari da guda hudu irin azabar jahannama azabar kabari fitina yawa da mutuwa da fitina ta masir dajjal sun annabi ya ce a yi sa a tahiyar karshe amma kenan a tahiyar ko akwai akwai wa annabi salati domin akwai addu'a da wata ruwa cikin sanin sai annabi ya cewa zaqatun fi kulli rak'atayn annabi dukkan raka'a biyu ce akwai tahiyya kuma akwai akwai addu'a haka na gaskiyar magana fa'inta ce cewa ba a mai salati a tahiyar ko to kana bin liman bai ya za ka ga dole ka tashi ka bi shi amma dai dan kai ne liman kin kai wa annabi salati a ta farko ta biyu amin Allah rama muna cikin zariyat mun tsaya aya ta 23 zariyat ka sai kira ka 23 muka tsaya kenan dan nan za mu tashi kenan ka sai kira ka Thank you.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه يسألون أيام يوم الدين يسألون أيان يوم الدين نعم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نعم وفي الأرض آيات للموطنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
na'am ina ga na kuskure aya ta 22 za mu tashi wa fi safi sama rizukum afala وفي السماء رزقكم وما توعدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي السماء رزقكم وما توعدون Allah subhanahu wata'ala bayan ya karantar da mu ya sanar da mu ayoyin shi a cikin ƙasa da cikin kawunan mu yace ita kuma sama iya sama abinda ake muku arzikinku na zawa daga sama ana ruwa iya zawa daga sama da irin abin da ake muku alƙawari na gidan aljanna tana sama tafsirin sahabbai kai wannan magana Allah ya ce fa wa rabbi samai wal ardi ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
fa wa rabbi samai wal ardi Allah na rantsuwa da kanshi yace yana rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa innahu lahaq wannan kiyama da yake bayani kanta tabbas gaskiya ce misla ma annakum tantiqun yanda ka san kana magana haka taba kana magana haka kiyama take tabbas za ta wakana kake shakka kanta tabbatar ta ce magana kenan na'am هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نعم نعم شد دخلوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون na'am yan uwa za mu tashi wata kisa sabuwa ta annabin Allah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam Allah ke cewa hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukarrami Allah na irin wannan magana a Qur'ani haka cikin kalamin Larabci bace da tashawik dan in sa ma san wani labari dan ka kawo hankalin ga ku a Hausa misali na san maka ban aka baka na kan nawo ce wani kaga abin da kai a gidan wani ana san maka nan kaga abin da kai a gidan wani tambaka nake amma na san maka nan ko ina so in ji hankalin kan baka wannan labarin kenan jin hankali ne za ba mu wani labari na annabin Allah Ibrahim Allah ce hal ataka hadisi da Ibrahim shin labarin baƙin Ibrahim masu karamci ya zo maka na Ibrahim alayhi salam ya yi baƙi na musamman to ka ji ya aka yi wakana ga abin da ya wakana annabi bai na kai ma baka nan amma ga abin da ya wakana kaman a gabanka ko ma sama da gabanka yace me yau kace id dakhalu alayhi faqalu salama lokacin da suka shigo wajen Ibrahim a siffata mutane suka mai sallama qala salam an ce mai dawon shi ta yi mahimmanci ta yi kyawu a kan tasu lafazin salam can dam- nan fata nan dan ba wannan baki ya musu salama amma ce kaunin munkaru bai san su ba bai san su ba ba ina ma bai san su ba to amma annabi ibrahim iya da karimci halin masu imani balle annaban Allah girmama bako a cikin hudu ba mun yi bayani lokacin da aka ma annabi wahayi na harko na yi kara da ya tsorata ka aje ko wani abu ne iska ko wani abu ya same shi ai da ya zo ba khadija labari cewa iya tsoron ma in ne kashitu ala nafsi ina tsoron kaina khadija ta ce kalla wallahi la yakhuzu kallahu abadan ta ce baiwa har abada na rantsa da Allah Muhammad baiwa ka kaskanta ka wulakanta baiwa Allah wulakanta da kai me cikin halin abin ta sanna shi ta ce akwai wata wata kadidaf kana kula da kana sabke bako ka sabke bako halin mutanen kware ne kinan Ibrahim alayhi salam ganin sun zo duk da bai gane su ba amma yau kana faraga ila ahlihi فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين faraga ila ahli nan ce farag rauga ma'ana ya dan sulale ba su gane ba dan kasa gane mace a baka bari ka- ka san zaka mata hidima kai duka ce a barbari yanda dan ma kasa hana shi sai ya dan sulale wuf ba su gane ba ya huta iya zawa faja'a bi ijlin samin sai gashi ya kawo da dan mariki gashi ma'ana mai mai ba ramai mai dauka ba mai mai ya diba ya kawo can zama ganin daga ta hannu zuma kenan dan maliki ne kawo mai mai koshashe ya kawo wa baki fa qarrabahu ilayhi فقربه إليهم قال ألا تأكلون ya kawo mai shinshi ya kawo baki fa qarrabahu ilayhim ya kawo ya basu ya ce ala ta'akulun ma'ana kamar ku ci ne mana ba za ku ci ba ku ci man to a nan za mu ga a can gaba ba su ci ba dalilin haka fa'awuje saminu
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
fa'awujasa minu makifa ganin ba su taba ba he tsoro ya kama shi kuma tsoron da ya bayyana a jikin shi sun gano ya tsorata ƙalu la ta haf suka ce kakka tsorata kakka ji tsoro a nan wa basharuhu bi gulamin ali suka ba shi bushara da yaro masani shi ne samun annabin Allah Ismail a Ishaq Ishaq Ishaq Ishaq ne to jin haka ita matar shi Sara tana daga baya tana jin tattaunawar shi da bakin shi jin an ce an mai bishara da yaro mai yawa kana gare ta
فأقبلت امرأته في صفوة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت مرأته في سرة jin haka ta kasa haƙuri ta yi shuru tana baya bata jin tana jin su ko ina he ta bayyana kai tsaye ta tun ta su- ta nuho su cikin kuba waye waye kai kai kai kai kai fasakka ta wajaha ta ma bugi huskarta abin mamaki ta bugi huskarta fasakka ta wajaha wa qalat ajuzun aqim wannan labari tsowa kuma bakarara tana budurma bata aiwa shi abu biyu abu ya gamu ga tsuwa ga juya ce dama eh ga tsuwa ga juya shi ta ce azuzun azuzun aqim suka ce qalu kadhalika قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم qalu ka- kadhalika suka ce haka nan kin kina tsohuwa bakarara ko juya kin haka nan qala rabbiki haka nan ubangijinki ya faɗi shi kuma innahu huwal hakim kuma al'alim shi ubangijinki mai hikima ne kuma masani ne Allah mu koma cikin hud wadda wadda zata musulma ibrahim bin bushara wadda zata wadda zata musulma ibrahim bin bushara hud wannan hud wadda wadda zata musulma ibrahim bin bushara ولقد آتينا جاءت رسلنا ابراهيم بن بشرى جاءت رسلنا ابراهيم بن بشرى ولقد جاءت رسلنا رسلنا جاءت رسلنا
إبراهيم إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال مم.
سلام وبشروه بغلام لا عليم لا لا فما لبث ان جاء باجل حنيف فما لبث ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما مم.
قال سلام مم.
فما لبث أن جاء بعجل حنين na'am nan zamu ji kissa ta hadan wadi anan Allah ya ce wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra tabbas manzanninmu sun je ma ibrahim da bushara yan wannan annabi ibrahim salam ya jima ka kuma ce sara matashi wannan kira magana ita ce horkon matashi ita ce suka yi hijira daga in kasashe ta horko yawon da ya zuwa masar kafin ya shiga sham ai a can ne sarkin masar ya kama wannan mata mai imani a zaman an amshe ma ibrahim alayhi salam yanayi ma zai kwanta da ita wanda abin bai yi ba allah ya hana shi in yi nihita hannun sai shanye in yi in ya bari sai goma ya nemi da magiya sai hannun ya shanye da su uku ya kira fadawa kun kamun aljana shaidani ya ci wannan ana wa kwarar ruwa cikin sahih bukhari kada ka ruwa kenan anan ya nemi a doke ta abin da yake nema bai yi wa to ganin bai samu kusanta ta ba ya gane akwai wani abu yanzu akan lallaba a rabu lahiya sai ya ɗauko baiwa sai ya ba sara ko ibrahim ita ce mai aka cewa wannan hajar hajar mutum da hajara ba aka ba shi hajar a matsayin baiwa wannan hajar suka yi hijira da ita suka ta sham shekaru sun yi nisa ga ibrahim a.s. ita mai imanin warko sara ta tsuwa to ta ɗan ga aka ɗan shawara a jarraba a gani ya yasa ɗaka da wannan hajar Allah ya ba ta ɗa shi da annabin Allah Ismail tsohuwa mai imani babu ɗa kuma mata ta farko uwar gida mai imani babu ɗa Allah mace mace mace wannan sadaka da yasa sa hajara hita samu ɗa to ganin samun ɗa abin ya samu matsala a matsalar ya mace kuma uwar gida babu da ba uwa baiwa da da Allah kishi ta so ku kishi Allah subhanahu wata'ala dai kare mata imaninta sai ba Ibrahim umarni haka Allah tsara ka dauki wannan mata taka wannan sadaka taka da danta dan farko da ya samu bayan shekaru aka ce ta hidda su Makka ta yau kadiba Palestine ko Sham mu ce misali baitul maqdis a ce ka zo makka ba ma madina ma makka da kungurmin dajin ko a yanzu ko a yanzu aka ce ya dauko yaron shi na farko dan labubu ya kawo ya aje a makka kurin ba ruwan shi dan kaga a kare ma wata imani a kare mata nashi hankalinta dan dai yanzu tabbata ganinta kuma ashe Allah akwai abin da ya shirya ana wanda kullum idan Allah ya cika za wala kun ga mai kauya da abin da Allah tsara shine daidai kurin yanzu wannan yaro da uwar shi kawo su ka'aba ta yau babu komi kurin filin ne kurin ya aije ta da dan cikurwa da dan ruwa dan da binu aije ta bai ce mata kala ba me Allah ya ce kuka ta aje ta ko ba ruwan shi da ya aje ta juye baya ta kashi ruwa magana ya Ibrahim ila mata tukuna Ibrahim ila mata tukuna Ibrahim ila mata tukuna Ibrahim ruwa kabarun ruwa kabarun bai ce mata kala ba Ibrahim ruwa kabarun da ta gano da ce ta ce bayan ya tashi ya kama hanya ko shi ya kare Allah ce kata kuma ya san Allah bai barin su haka nan ta ce Ibrahim Allahu amaraka bi hada Allah ya maka wannan umarni ta gano kirma banza bane yace na'am ta ce idan lan yudi'in Allah tunda kuwa shi ya ce kai bai barin haka nan jaka ka hakura Ibrahim ya tahe shi addu'a ma wannan da yayi bayan ya tsallaka ne ya bisa bai ganin sai wannan addu'a na addu'a da yawa maka bayan ya tsallaka ne bai ganin su yanzu yaro ya girma hatta kai bai kisa Isma'il ai da shi a gina Ka'aba ko ginin farko da aka maka Ka'aba Isma'il shi aka wa to tsohuwa tana can babu da an ce ta ni gomiya tara shi ya ba ɗari kusan ɗari ɗari baya da a ɗabi'a bai wa ayu to shi na ran nan tsohuwa Allah ba ba Allah da malami mun to maka maka na buka nasiya Allah iya san da ita akwai abin da mutu shiri ya mata wani shiri na musamman kullum aje kullum bawa wallahi kullum ka dogara ga Allah in dai ka kyauta ma Allah Allah zai kyauta ma tabbas tabbas tun ga kyauta ma Allah Allah bai barin Allah bai barin ba haka wallahi bai wa Allah baka haka ka kyauta Allah bai zalunci kun tsawon shekaru sun ta ta dangana kurra na hega mala'iku tawaga ta mala'iku a siffar mutane suka zo wajen Ibrahim shi ma bai gano mala'iku bane bai gano mala'iku bane ba kurin baki ne yayi shi ne Allah ya cewa walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra he ga ce manzannin mu ɗan aiken mu na mala'iku sun je ma Ibrahim da bushara yace da suka zo sun mai sallama ya mai da sallama fama labita an ja'a bi ijlin hanid Allah ce ba a ɗauki lokaci ba nan da nan ya gashi ya je ya gasa ɗan mariki mai mai ƙwasashe ya mai shi ya kawo yanzu ya kawo baƙi mai shi falon mara'a aidiyar la tasilu ilayhi
أيديهم لا تجد إليه فلما رأى أيديهم أيديهم لا تزل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوح نعم ومرأته وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم Allah ya ce falamma ra'a aidihim la tasiru ilay nakirahum Ibrahim ya kawo mai shiru ya aje da ya lura ya ga hannun bakin shi bai taɓa wannan mai shuki na shi nakirahum he dan kyamace su to kaga bako ka kame mai shi bai ci kenan bugun bako ne alama bai san ma ci abinka ganin haka nakirahum he dan kyamace su wa awuce samin khifa he tsoron shi tsoron su ya kama shi kaji mai gun baki ne to ganin sun lura da ya tsorata qalu la takhaf kaka ji tsoron komi inna ursilna ila qaumin lut mun zo ne nan mun biyo ne a lokacin nan shegantakar ɗan luwaɗi ta kai gaya lokacin hallaka su ya yi wani mala'ikun sun zo bi sun zo aiki biyu ne sun zo su ba ibrahim bushara kuma su hallakar da mutanen lut shi ne suka ba shi labari mu kenan 'yan saƙo ne ba mutane ba ne mun zo zuwa ga mutanen lut matai tana jin duk wannan tattaunawa da ake alaƙa wani ato ƙa'imatan ta ikan mata shi zama hirar da ake tana tsaye tana ji hitar dariya nan dariya mai ta jin daɗin za a hallakar da mutanen lut ta ce a nan babashar na habi ishaq ita ya maka bata bishara da samun ɗa annabin allah baban annabawa ishaq wa min wara ishaq yaqub san allah kuma ya shirya wannan ba a yi ishaƙan ba aka bata labari da sunan shi kuma da zuriyar shi ɗa mai albarka yaƙub da ɗa da jika za a bata ɗan annabin Allah jika annabin Allah ba ba annabawa yanwa wannan ka diba shekara nawa za ka ce an manta da ita za ka ce an manta da ita shi kenan an an barin wa wata a tauna gaba an bata a Allah ya mata shiri in wannan ɗaya isa da aka bata duk annabin da ya biyo baya ishaq shi ake baban annabawa shi ne baban yaƙub ko shi kuma yaƙub duk annaba aka ce aka ce na nabin isra'il duk ne shi ne ɗawa nan daga nan aka samu annaba masu yawa cikin zuriyarta Allah ce an mata bushara da ɗa'isa bayan su haka ma a koya a ƙo jin haka ƙalat ya wailata قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا
لا قوة.
إن هذا لشيء عجيب jin wannan bushara za ta samu ɗa ishaƙa bayan ishaƙa yaƙub ƙalat ya wailata wayo kai tona a alidu ni zan aihu a alidu ni zan aihu wa ana ajuz ina tsohuwa wa hada ba'ali shaykha kuma miji na tsoho kai wace inna hada la shay'un ajib wannan akwai abin mamaki aiwa a shekarar eh ni za a yi tsohuwa kuma haza ba a nishaka wannan gaushe mutum na tsoho ne inna haza da shi'un ajib wannan kwarai akwai abin mamaki ya suka ce mata
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم.
إنه حميد مجيد Allah akbar yace Allah yace qalu malaku suka ce mata ata'ajabina min amrillah baro Allah zaki mamaki kallamaran Allah haba rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait hawa jinkan Allah da albarka Allah tabbata ga ku mutanen wannan gida ba abun mamaki bane ba ma magana mamaki innahu hamid majid Allah abin godiya ne kuma Allah mai girma ne in wannan yawan shi ne abin da ya wakana ga wannan baki na ibrahim da ya fi ibrahim al-mukarrami yanzu an kare tattaunawa falamma zahab an ibrahim ra'u wa ja'atul bushara
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه لحليم إن إبراهيم لأواه حليم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب me suka ce mishi ya ibrahim a'rid an haza يا إبراهيم أعرض عن هذا أمم.
إنه قد جاء أمر ربك أمم.
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
jazakallahu khairan Allah ya ce falamma zahaba an ibrahim raw lokacin da tsoro ibrahim da tsoro ko da ya tsorata ta hankalin shi yanzu ya ji wannan labari ba miyagun baki bane ba waja'atul bushara bushara ta zo mishi yau kana yujadiluna fi qawmin yanzu kuma yake tattauna a za a je a halakar da lutu inna fi haluta a garin wa ko lutu za ku halakar da garin suka ce nana alim bin fiya ibrahim ka kanka wala mi ka san so ya garin mi ka san so ya garin nana alim bin fiya nu- mi ka san so ya garin kanka kanka wala shi ya garin za a halakar da garin lutu lutu ya ci kuma shi Allah ya ce yujadiluna fi qaumi lut ce inna ibrahim la halim awwa munib dole yabo da Allah mishi ibrahim ba wani mai hakuri mai komawa mai roƙon Allah mai koma zuwa ga Allah sai da ya faɗa ka suka ce ya Ibrahim a'rid an hada Ibrahim wannan magana maka hasa ba na kanka ba kanka wahala wajen neman kaza kaza a a'rid an hada ka kauda kai ka hasa magana mutanen lutu kaza kaza da garin lutu a wan innahum ja'a innahu ja'a amru rabbik laman ubangijin tuni ya riga ya zo inna ma tima azaban garmar dud tuni azabu da aka aiko mu da ta an kai ba mu koma ba mu koma mu dawo kun su sun zo ne su zartar da umarnin ubangiji ba magana koma da kusa sabon umarni wa an zo mi sai ne kurin idawa ce za a yi haka ba kanka wahala na alam ban fiha amma da na jiye nau mace na jiye nau alau lama to amma su ga kaka da makata kanka shi lutan da na jiye nau alau za mu tsiratar da shi da iyalan shi banda matar shi kafara wannan shine to yanzu kenan nan mun kare muna cikin zariyat bayan sun gaya mata kazalika qala rabbuki ubangijinki haka ubangijinki ya faɗa kina tsohuwar iya tsohon shi kuma mai maganar Allah hakimi ne kuma alim ne iya da hikima kuma masani ne me yace gaba
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين to yanzu nan kenan Allah إلى عليهم حجارة من طين
musawwamatan مسومة عند ربك للمسرفين
yanzu qal fama khatubukum ayyuhal mursal tunda yanzu kenan ba mai gun baki bane ya musu tambaya me me me batun ku me magana ku an da me kuka zo me ya kawo shine qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce mashi mu an aiko mu ne zuwa ga mutane miyagun mutane mujrimai mutanen lut kenan linursila alaihim hijaratan min tin tana an riga an shirya za a sabko musu duwatsu na gasassan laka na azaba shine abin da ya kamu kuma duwatsun ba magana kuskure musawwamatan inda rabbik kowace da mai ita kamar bamu ne nakiya ce ko ne nata a shirye suke koyin sa kowa zai kowace da alamarta tana an riga Allah ya shirya amma maganar shi ta luda a ciki kaza kaza kaza Allah ce fa akhrajna man فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ده أخوزه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Allah ya ce fa'akharajina ko fa'akharajina man kana fiha min almu'minin yanzu Allah ce he muka hudda duk wanda suke cikin garin na masu imani mun hudda su abin da ke gujewa ki tsoro ko to ma Allah sai ta yi fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin amma ku sani a garin gaba daya gida ɗaya aka samu gidan musulmi bita bita gare bata mina mumini ba ku gane wa bita ai da ta gare bata mina mumini na ta mina musulmi ma shine hujja malamai ke cewa akwai bambancin islam da magana imani duk wanda ya kalmar shahada ko da ba haka bane ba a zuciyar shi za mu yi hukunci musulmi ne Allah ya san baɗinin shi ai a wannan gida ai Allah bai bai mai suna ba gaira bata minal mu'minin ba ita gaira bata minal muslimin domin a gidan akwai kahuri a gidan akwai kahura ku gane a gida ba ku bata shi ba tana da zai magana gida amma Allah wannan labari ya tsiratar da masu imani dama a garin ba mu samu wani gida ba he gida guda na musulmi yan wannan shi malamin ibn kasir ta ka malaman tafsir ke cewa wannan iya karantar da kai aikin mai da'awa ko aikin annabawan Allah annabawan Allah zai zo wani misali ne guda ya yi ta kira ya ta kira ku dibo kira zaman da ya garin garin gaba daya banda yan gidan shi babu wanda imani duk da wanda ya ta yi bai iya bane ba ka ba magana iyawa annabawan Allah maza Allah ne amma mutane ne ba su da rabo ta hanta kullum kai mai wa'azi ko mai da'awa ka yi da'awa ubangiji shiriya a hannun shi take eh in ma alakal balag wa alana sab kai aikin ka annabin Allah malak ce wa malak su dal balag balag mubin na Allah ce aikin manzon Allah isarwa ce shiriya a hannun Allah take da kai ta walka ta wazi ka kai mamaki ko a mutane ne da ake wazin in masu rabo ne sai su bi su bi gaskiya su tsira idan masu rabo haka zaka bar su annabi ba labarin cewa an gwada mai annabawan Allah daban-daban wanda jama'a masu yawa ta hayya kai wani annabin da mutum goma yace ya gurmi mutum guda yace ya ga wani annabin ya zo yayi da'awa ya kare ya koma ga Allah da mutum daya kai ta wani ma ya kare shi kada ya koma ga Allah bai samu kowa ba haka kaga mutum san wannan baka ta da ma kan hankali ayin wa'azi kiya miki ba mai kakkuyi ba dan kanku ba gaskiya kanku ba wai kanku kanku ba cuta kai ya jiwa ronka kai ka waje kurum aiki annaban Allah kansu isarwa ce wannan shine aya ce gida duk garin gaba da ce gida guda aka samu na musulmi domin sadan a ciki akwai kahura matashi wannan shine kace bambancin kullum mutum ya gane wuri da magana aka ce magana imani amma dukkan mai imani musulmi ne duk mai imani musulmi ne amma dukkan musulmi mumini ba haka yi mu za mu yi aiki da hukuncin mutum iya cikin ku ko da yana abu na munawuci iya na la musulmi ba kashe shi ba mai abu amma Allah ya san zuciye shi amma mu a wajen mu a wa yake a musulmi yake sai ya magana cewa ba a samu wasu a gidan ba sai gida guda na musulmi Allah ya samu yace wa tarakana fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'adab al'alim yace muka bar aya a wannan gari ga duk mai tsoron azaba mai tsanani yaga yanda Allah ke kamu wannan Allah ta bata aya ce ya taba dan waha yau garin mutanen Lut Sadum yau iya nan a cikin Palestine yau za a kai ka garin za a gwada ma irin ruwa na mugun ruwa na azaba mummunan ruwa a wurin har yau na kwata na wata nasarar abu ka gumi ala cikin gargara ta abu gumi ya cewa abu gumi ya ce shi har ya je tafkin ya shiga abu gumi ya shiga habacin gwiwa gumi ki ta ji habacin gwiwa ya shiga yan wa wuri ne cewa lak ce kamar zama ce lak ba tafkin lak ce da wancan wajen kilo 80 disan lak ce gidan tsawonta yace amma mamaki wannan ruwan har a yau duk duniya ko an san ruwan teku da ke gishiri ko ko an san ruwan teku da ke da gishiri bai shayuwa an sha kishin wahida ta karu maka ma to shi ruwan wannan iya na hayo ya limka ruwan teku so takwas gishirin shi ya kai ruwan teku so takwas ke ruwan teku kun ba abin da yake rayuwa a ciki ko ciyawa ko halitta ba abin da ke rayuwa a cikin shi a yau kuma azaba in dama yace ko mutum ya shiga wani abu ne da mutum ko shiga kai wani bai ci mutum bai bakan tsaya sai kamar totuwa kana sama iya nan har yau ruwan sha Allah ce na bar ta aya ce eh ga mai tsoron kamun Allah na azaba ga yanda Allah ke ma bayi masu taurin kai Allah ya gama da su shine Allah ce wa tarakana fiha ayatan kan Allah ce mun bar aya a garin kina an kare halaka da su su halaka da su an kare to akwai aya har yau tana nan ko aya Allah bar wani aya a garin amma gawa lillazina yakhafuna al'azab al'alim ga din mai tsoron azaba mai tsanani dan wani kamata mu tsaya dan wa akwai ɗan uwa guda biyu da muke tare da su anan daya ya nemi addu'a bai lahiya zai bulaguro zuwa Tunis neman lahiya shi ma ɗayan cikin bulaguro yake duka suna buƙatar addu'an Allah ya bashi lafiya mara lahiya Allah sa ya dace kan abin da ya je nema shi mai wancan balagon shi ma Allah ba shi sa a balagon shi Allah sa a je lafiya a dawo Allah ba da sa inda za a wannan magana ce bisa cikin addu'o'i mu zan yi sallah cikin addu'o'i kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته